ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا انه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام yawa musulmi kamar yadda muka saba sauraron juna a wannan lokaci daren asabar kan cikin sharhi na littafi كشف الشبهات مع العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عز وجل كم من تيومنا أخو جوات ذو الحجة هجرة مقالة صلى الله عليه وسلم هذا دبودة دليل كل أربعين دا wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai miladiya na 2020 sati da ya gabata mun tsaya kan gaba inda mana yake cewa yake cewa wannan shubhatun ukhra mun yi bayanin wannan za mu tashi ne akan ta'alikin da malam yayi akan maganar Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dan mun duba shahi na 68 inda malam yake cewa wa kama yastaghiithu al-insanu bi ashabihi fi al-harb aw ghayrihi fi sha'nihi yaqdiru 'alayha al-makhluq wa nahnu ankarna istighathata العبادة التي يفعلونها عند قبور الأنبياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله a ƙarƙashin wannan malam sai ya yi faɗa kasuwa ya ce ƙauru wa lahun shi ba hatar ukura wannan mutane wanda suka yi wa nasti na alƙur'ani da sunan manzala sallallahu alaihi wasallam mu ko fahimta dalilin jahilcin suna da wata shubha da bar ya'ni bi anna al-istighatha bi ghayri Allah laysat shirkan yani faɗarsu da suke cewa ai neman agaji da wani allah ba shirka ba ne ba wa kada a jaba an ma bi jawabai mana ya ba da amsa kan wannan shubaha da amsa guda biyu al'awwal amsa ta farko anna hadhihi istighatha hadhihi istighatha bi makhluq bima yaqdiru alayhi cewa wannan neman agaji da taimako da abeban halitta da abin da yake da iko a kan shi wa haza la yunkar wannan irin nau'i na neman agaji da taimako ba a musu shi ya halitta mutum ya nemi wani ya agaza mashi da abin da zai iya laisar shirkan ba shirka ba ce ba لقوله تعالى في قصة موسى دليل فدا الله مدوكي دي أتكن قصة النبي موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه فاستغاثه الذي من شيعته والذي يكي بنغر موسى عليه السلام dan kabilar shi ya nemi agajin Musa akan wannan azzalimi wanda ya so ya zalunci wancan على الذي من عدوه قول لي سمن تومكي شني فوكته موسى موسى عليه السلام يبيون مطلوب فقضى عليه لزمن توشيني سبب مطوش أنا ألا مدوك كيمي يتي فاستغاثه الذي من شيعته domin wannan mutum dan kabila Musa alayhi salam ya san Musa alayhi salam ya da ikon da zai agaza mashi saboda mutum karhi ne an san shi da karhi kuma gashi a raye kuma ga shi a halarci a wurin kenan sai ne mai ya agaza mashi aljawabu tsani amsa ta biyu أن الناس لم يستغيثوا بهؤلاء الأنبياء الكرام ليزيلوا عنهم الشدة ولكنهم يستغيثون بهم عند الله عز وجل ليزيل هذه الشدة ما لا yake cewa mutane wanda suka nemi agaji da wannan annabawa masu girma liyuziru anhum shidda saboda su gusar da game da su wani tsanani walakinnahum yastaghithuna bihim inda Allah sai dai suna neman agaji ne da su wajen Allah madaukaki mai girma da buwaya liyuzila hadhihi shidda saboda shi karan kanshi Allah ya gusar da wannan tsanani ba su ba annabawa ina akwai bambanci ka roƙi mutum ya roƙa ma Allah akwai bambanci da ka roƙe shi ya baka wani وهناك فرق بين من يستغيث بالمخلوق ليكشف عنه الضرر والسوء ومن يش- يستشفع بالمخلوق إلى الله ليزيل الله عنه ذلك ما ليش akwai bambanci ga wanda yake neman agaji ga abokin halitta domin ya yaye mai wani tsanani ko cuta ko mummuna abu da wanda shi neman agaji ne yake nema ga bilmakhluki da wannan abin halitta iya neman ceto ilallah ya zuwa ga Allah yuzil Allah anhu zalika domin Allah madaukaki ya tayyar mushi da wannan akwai bambanci mai girma tsakanin wancan da wancan shi wancan abin halitta ya nema ya azuba mashi shi kuma wannan ya nemi wannan abin halitta ya roƙi Allah Allah ya faranyar mushi da wani bala'i sai magana ta biyu inda mala yake cewa idza tabata zalika fastighafatuhum bil anbiya yawm al qiyamah fadashi da har zuwa karshe qawluhu idza tabata zalika idan wannan mas'ala ko hukunci ya tabbata fastighafatuhum bil anbiya neman agajinsu ga annabawa har zuwa ƙarshe haza huwa jawabin sani wannan shine ba da amsa na biyu wa huwa anna istighathatahum bil anbiya min babi talabi du'a'ihim ila Allah azza wa jalla kenan neman agajin su da annabawa ya zo kan babu neman roƙon Allah da za su yi su annabawa azza wa jalla an yuri halqalqa min hadha al-mawqif al-'azim domin Allah ya sauƙaƙa wa halittu wannan matsayi wanda ya zama to mai girma matsayin da kowa yake nema Allah maɗaukaki ya yi hisabi domin ya sama komashi mutane suka je wajen annabawa domin su roƙi Allah maɗaukaki Allah ya yi hisabi kowa ya sama komashi walaisa du'a walaisa du'a lahum ba wai su aka roƙa ba bal talabu du'a'ihim li rabbihim an nemi addu'a su ne ko roƙon su ga ubangijin su azza wa jal mai girma da buwa wa hadha amrun ja'iz mala yace wannan kuma al'amari ne abu ne wanda ya halitta kama anna sahabata radiyallahu anhu kama yadda sahabban manzon Allah wanda suke rayan Allah da amincin shi su kara tabbata a gare su suka kasance yas'aluna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam suna roƙon manzon Allah wanda tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi an yadda Allah lahu cewa ya roƙa musu Allah fa fi sahihain min hadith Anas radiyallahu anhu ya zo a cikin sahih Bukhari da Muslim daga hadisin Anas wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi anna rajulan dakhala al-masjid yawm al-jum'a wani sahabi ya shiga masallaci ranar juma'a والنبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم يخطب a lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidan shi Allah ya tsiratar da su yake hutuba fa qala sai yace ya rasulullah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam halakatil amwal dukiyoyi wasu halaka iya nihin dabbobi da abin da ya kama da haka wa qata'at subul hanyoyi sun yanke Allah ya haitana roƙi Allah maɗaukaki ya shayar da mu da ruwa walam yakul a gaitana ya rasulallah wannan sahabi bai ce ba agajin ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ce dan ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗi wannan ba sai dai da yake ya kunkwadi ilimin tauhidi ya san ko menene istighatha sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam roƙa mana Allah Allah madaukaki ya kawo mana agaji bal qala fad'ullaha yaghithukum roƙa mana Allah Allah maɗaukaki ya agaza mana farafa annabi sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sallam ya dai manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su kara tabbata a gare shi da shi da iyalan gidan shi ya daga hannuwan shi guda biyu masu girma wa qala Allahumma aghithna ya ubangiji ka agaza mana da ruwa ka shayar da mu da ruwa talata marrat sai da manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan jumla su guda uku Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna fa ansha Allah subhanahu wa ta'ala sahabatan fa amtarat Allah madaukaki nan take ya kirkiri gilgiji gilgijan da ya ruwa duba kaga manya-manyan waliyan Allah madaukaki masoya Allah annabawa da manzanni kai tsaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya roki Allah kuma kai tsaye Allah madaukake karba walam yaru shams usbu'an kamilan dalilin wannan da addu'a da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mutane ba su gaba kullowar rana tsawon sati guda wal matar yanhadu ruwan sama kuma kawai farara yake zuba yake sai da aka yi sati tun ƙur'ana da ruwa wafil juma'a ta taliya juma'a ta biyu da ta zo dakala rajulun aw rajulun awwal wani mutum ya shigo ko kuma shi da kanshi wannan na farkon nan faqala ya rasulullah yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alayka wasallam gharaqa al-mal dukiyoyi ba sun jirbiye ruwa ya cinye su وتهدم البناء جد الدجي سروق جي فدعو الله تعالى يمسكنا يمسكها عنا رقامنا الله مدوككي الله يكابي وان الروا أبعد الروا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم ربا وقال wanda tsirayen Allah da amincin shi tsara tabbata gare shi da shi da iyalan gidan shi ya roƙi Allah wa qala Allahumma hawalaina wala alaina Allah madaukaki ka zub da wannan ruwa a gefenmu ba a kanmu ba Allahumma alal akam wal zirab Allah madaukaki ka kureyar da shi akan duwal wasu da wuraren ramuna wanda yake ruwa zai gangara wa butunul awliya da cikin kwararruka Allah ka tafiyar da wannan ruwa ce wa manabati shajar da wuraren da itace suke fitowa ko tsirrai suke fitowa فانفرجت السماء وخرج الصحابة يمشون في الشمس أولا لوكتي كيسعي منفاء الكجائية كيسعي sama ta kwaranye daga wannan girgije wanda yake zub da ruwa sahabai suka hutu suna tafiya a cikin rana ranar dabo da bayan sun yi sati tun kurba su gaba hasken rana fa hada talabu du'a'i من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لله عز وجل وليس دعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنتك نوانا روحوني نما زعلا صلى الله عليه وسلم ديرو كألا من جرما دبوايا باويرو قم زعلا صلى الله عليه وسلم بني بني يروا ولا استغاثة به بني من آجي بني دشي ƙasa akwai wata muguwar al'ada wanda ya zama to shirka ce sai dai mutane ba sani ba mutum ya yi tuntube sai ka ji ya ce ɗan amina taimaka ko shehu tijjani taimaka ko shehu agaza shi kuma babu mai agazawa a wannan matsayi sai allah maɗauki zala sallallahu alaihi wasallama ya kaura ya rasu iya kabari ta yaya wanda zai tuntube ya faɗi zai agaza mashi kuma masu tuntube a lokacin da ya yi tuntube mutum nawa ne miliyon nawa ne sai Allah ya san adadin shi kuma shi kadai ne kenan ba wanda yake da ikon agazawa mutum a tsame wani mutum daga bala'i ko musiba sai Allah madaukaki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma duk musibar da ta same su su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirna fi musibatina wa ajirna khairan minha wannan sai Allah madaukaki bal ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai ko da katana ta takalmin ka ta cire kai istirjai idan kai haka nan Allah madaukaki sai mai dama da abin da yake alkhairi ga wannan maimakon ka ce dan amina taimaka ko shehu taimaka ko azaba shi ne mala yake tsokaci a nan cewa haza nam shafa'atu min istighasati yurafu anna hadhihi shubaha allati labisa biha haula shubahatun la tanfa'uhum bal hiya hujjatun dahidatun 'inda Allah 'azza wa jalla mala yace wannan shubaha wadda ba za ta wa ma'abutanta amfani ba shubaha ce wadda ta zama to rogazazza wajen Allah maɗaukaki ba ta da matsayi ba ta da tushe ba ta da digadigai wanda ta tsaya a kansu ثم ذكر المؤلف رحمه الله sannan malam ya ambata wanda rahma Allah ta ƙara tabbata gare shi annahu la ba'asa an ta'ti li rajulin salihin تعرفه وتعرف صلاحه فتسأله أن يدعو الله لك yake cewa babu laifi ka zuwa wani mutum nagartacce wanda ka san nagartacce mutum ne na Allah mutum ne mai tsoron Allah ba a zalibi ba ba fasiki ba ba mai ruha-ruha ba ba boka ba wanda zai kiraye aljana da ruhanai kana cewa za ka ji suna cewa ai warwarin aljani ga su wasu ne ne fararen aljanu ka ji an ce ruhani a to aljanin da zai taimaka ka bar hanyar allah madaukaki to shine ya ce babu laihi ka zuwa wanda ka san mutum ne nagartacce ka san nagartacce ka zo ka neme shi ya roƙa ma allah madaukaki fa tas'aluhu an yad'u allah lak ka neme shi ka roƙe shi ya roƙa ma Allah babu laifi wannan wa hadha haqqun illa annahu la yanbaghi lil insani an yattakhidha zalika daydanan lahu sai dai malai yace wannan gaskiya ce amma duk da haka bai dace ba ga mutum ya dau wannan wata al'ada ce wadda bai ya rabuwa da ita kowace matsala ta same shi maimakon shi ya tsaya ya roƙi Allah sai dai ya je wajen wani wannan bai dace ba ga mutum kullama ra'a rajulan salihan qala ud'u Allah li zaka ga duk lokacin da ya ga wani mutum na kwarai sai ce ai roƙa mu Allah malai yace wannan bai bai dace ba ko don lokaci fa inna hadha laysa min adati salaf radiyallahu anhu yace domin wannan ba tabi'a bace ba ta manya manyan magabata sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suka biyo su baya wa fihi ittikal ala du'a al-ghaib kuma idan mutum ya nace akan wannan akwai wani nau'i nau'i na dogaro a bisa addu'a wani wa min al-ma'lum anna al-insana idha da'a rabbahu bi nafsihi kana khairan la mala yace kuma abu ne sananne idan mutum ya roki Allah da karan kanshi wannan shine mafi alkhairi a gare shi li'annahu yaf'alu ibadatan yataqarrabu biha ila Allah azza wa jalla domin da wannan roƙo da zai yi iya aikata ibada wanda yake kusanta ya zuwa ga Allah mai girma da waya domin addu'a ibada ce mun can mun gani a cikin usul salata addu'a wal ibada kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ita karan kanta ita ce ibada fa inna du'a min al ibada kama qala Allah ta'ala sun cewa addu'a na daga cikin bauta kamar yadda Allah madaukaki yace ud'uni astajib lakum ku roke ni in karba mu can daga ƙarshe ce innal ladina yastakbiruna an ibadati wa'anda suke girman kai da roƙona sai da kuluna jahannama dakhirin da sannu za su shiga cikin wutar jahannama suna makaskata nan sai muka gane cewa roƙon Allah da mutum zai yi addu'a ce duk wanda ya ce ba zai roƙi Allah ba to yayi girman kai iya ganin cewa shi ya ishi kanshi kuma Allah madaukaki ya mai tanadin wutar jahannama iya matsakanci wal insanu idza da'a rabbahu bi nafsihi mutum idan ya roki Allah da da shi karan kanshi fa innahu yanala ajra al ibada duk da wannan addu'a da yi wa kanshi roƙon Allah da yi da kanshi iya samun ladan ibada thumma ya'tamidu ala Allah azza wa jalla sannan ya dogara ga Allah mai girma da waya fi husulil manfa'a a cikin samun wani amfani wa dafi'i al-madarra ko kuma ture wani bala'i ko abin cutarwa bi khilaf ma idza talaba min ghairihi sabanin idan ya nemi wani shi roka mai Allah an yad'u Allah la fa innahu ya'tamidu ala dhalika al-ghayr in yayi haka nan in ba sa'a akai ba zaka ga iya dogaro amsa wurin shi so tari za ka ga mutum duk wani abu da ya same shi kilis ya zabi da ya ji wajen wani malami bai ya iya tunanin shi ma ba bawa ne na Allah kuma Allah zai saurare shi abinda ake so ka tsarkaka da niyyarka ka tsarkaka ka tashi cikin tsatsakin dare musamman ma karhe uku karhe hudu ka gaya wa Allah madaukaki bukatun ka gani Allah bai karba ma ba bal ma wani bawan ya yi wani malamin tsarki domin su tari za ka ga wani ya ki halaka ya ki haram ne ba abin da ya dame shi duk abin da ya zo bai ya bambantar da wannan halaka ne wannan haram ne zai aikata bal ma wanda zai ma'amala wanda zai yi abin da yake da alaka da shirka da barin addini da fita daga addini kaga ba a gama shi da bawan da ko da jahili ne wanda ya zama ko bayya shirka ya yi kusanta ya zuwa ga Allah madaukaki domin sabon Allah babban su shirka na daga cikin sababin da Allah maɗaukaki bayya saurarawa mai roƙon shi ko cin haram. Nam, wa rubba ma ya kunu ta'alluquhu bi hadhal ghayr akthar min ta'alluqihi billahi azza wajal mai yuwa ma dan fara shi rataye shi da wannan mutum daban za ka samu mai yiwa ya tahi yawa da ratai da mutum ya yi da Allah mai girma da ruwa kuma an yi haka nan an samu matsala wa hadha al-amr fihi khutura shi sa mala yace wannan al'amari a cikin shi akwai hadari mai girma wa qad qala shaykh al-islam rahimahullah shaykh al-islam ibn taymiya wanda rahma Allah ta kara tabbata da shi idan talaba al-insanu min shakhsin an yad'u Allah idan wani idan mutum ya nemi wani mutum ya roƙa mai Allah fa inna hadha min al-mas'alati al-madmuma wannan na daga cikin abin da roƙon da ya zama to akwai nau'i na zargi fa yanbaghi lil insani idza talaba min shakhsin an yad'u Allah an yad'u lahu ya kamata ga mutum idan ya nemi wani mutum ya roƙa mai Allah an yanwiya bi zalika naf'a zalika al-ghayr shi wanda zai yi addu'a wannan ya nufaci amfanar da wannan wanda ya neme shi ya mai addu'a da alkhairi fa innahu yu'jaru ala zalik idan mutum yayi haka nan Allah zai ba shi lada wa rubbama yanala yanalu ma ja'a bihi alhadith mai yiwa wannan wanda ya roko ya samu ma abin da ya zo cikin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa anna rajulan idza da'a li akhihi bi dhahri al-ghaib cewa idan mutum yawa ɗan uwan shi roƙo na alkhairi a boye sawa'un Allah ya bashi wani abu ne wanda yake nema ko ya kare shi daga wata musiba qalat al mala'ikatu sai mala'iku su ce amin wa laka mithlahu Allah ya yarda Allah ya karba kuma Allah ya baka kwatancin abin da ka wata wanka addu'a da roƙonka da na mala'ika wanne ne tabbata roƙon mala'ika ya hi karbuwa da kai da roƙon domin bayi ne na Allah wanda ba sa sako la ya asu na Allah ma amara mu wa fa'alu na ma yu'maru kenan haka ake so ka roƙawa wani dan uwanka alkhairin da shi bai ma san ka roƙa mishi ba idan kai haka babi ne ka buɗewa kanka na alkhairi wanda mala'iku su ma za su ma wannan addu'a su ce amin kuma su ce Allah ya baka kwatancin abin da kai wa wannan dan uwanka addu'a akan bai ma sani ba nan abu na gaba wala mun shubahatun ukra wa hiya qissatu ibrahim alayhi salam lamma ulqiya fi nar Allah wannan mutane suna da wata shubha daban a cikin kissa annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da aka jefa shi cikin wuta ina ga kuma lokaci yayi halin muna iya tsayawa kan wannan gaba abinda muka wani daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk